ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكهها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله to a ci gaba dai yau muna alhamis wanda ya daidai a ishirin ne da nawa yau da biyu ko ishirin da biyu da watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da sha uku ga watan April miladiya ita kuma tana da shekara dubu biyu da ishirin da uku. Kamar yadda aka sani a ci gaba da darasin da muke gabatarwa daga tafsirin Alkur'ani mai girma daga cikin wannan sura mai albarka suratu Yusuf. Suratu Yusuf alaihi salam. A jiya mun karkare da talhis na suratu Yusuf har zuwa lokacin da ‘yan uwansa tare da mahaifansa suka tare baki ɗaya suka koma Masar. To wannan shiga da aka yi Masar ita ce zaman da aka yi wanda banu Isra'ila suka yi ta yaɗuwa a Misra. Suka yi ta yaɗuwa, suka yi ta yaɗuwa, suka yi ta yaɗuwa har lokacin da Allah Ubangiji ya fitar da annabi Musa da Haruna alaihi a cikin wannan banu Isra'ila ɗin. don haka wannan tawaga da aka tafi da ita wanda suka zama su goma sha biyu ‘ya'yan Yakubu a wannan waje, su ne suka ci gaba da hayayyafa, suka ci gaba da yaduwa, kamar yadda muka sani a cikin ‘ya'yan Yakubu a yadda muka faɗa jiya ko ko shekaran jiya ma da jiya duk mun faɗa yawan sunayensu. Akwai Rubi, akwai Shamun, akwai Yahuba, akwai Lawi, sannan sai akwai wannan rayyalun da nake ce mana ko a ce zabalun ko zabulun wanda da an faɗe shi haka to kaga biyar kenan sai yashjur wannan nace ana ce masa ya sakir a taura to sai dan sai naftali sai jad sai ashir kaga goma kenan sai binyamin sai yusuf waɗannan su goma sha biyu nan dukkaninsu sun tattaru baki ɗaya yanzu a Misra sun kaura baki ɗaya daga ƙasar Sham sun koma Misra da zama to daga zuriyar Lawi din nan da ake magana a kai to daga wannan zuriyar ne annabi Musa alaihi salam ya fito saboda haka da shi da Haruna daga wannan zuriyar suke kuma kaga shi da yake Allah ubangiji ya tashi Yusuf ya yi annabta da sauransu amma da Allah ya tashi kuma aiko wani annabi sai kuma ya zaɓi wani ɗaya daga cikin waɗannan mutanen su kuma sai ya annabtar da shi ya ba shi kuma risala ya sa shi yana daga cikin manzannin annabawan Allah wanda ake ji da su dan har ya shiga cikin biyar ɗin farko sayyidina Musa alaihi salam to kuma kamar yadda muke ta faɗa su waɗannan ƴan uwa na annabi Musa alaihi na annabi Yusuf alaihi salam mafi ingancin riwaya mafi ingancin magana ya tafi akan ba annabawa ba ne saboda abubuwan da zaka ga ana yi din anan yana nuna bai kamata a ce annabawa ne suke yin wannan abun ba kamar yadda na ce wasu sun ce an annabtar da su bayan nan wato sun yi wannan kuskuren a farkon rayuwarsu daga baya sun dawo sun zama mutanen kirki an annabtar da su yayin da wasu suka ce a'a ai ko a hakan ba ai mafi yawa annabawa din zaka ga ko a lokacin yarintar su ba za su irin wannan abubuwan ba na ɗanyen kai don haka bisa ga abin da dai ya fi inganci shine waɗannan mutane ba annabawa ba ne amma musulmai ne salihai ne ‘ya'yan annabawa ne kuma mutanen kirki ne amma wannan abin da ya jawo su ɗin zallatul qadam ne daujewar digadigai ne ya jawo su akan haka kuskure ne wanda kowa zai iya aftawa a ciki kuma ba su samu isma ba shi yasa shaidan ya yi amfani da su ya cimma wata manufa don a ga ko za a iya hana Allah abin da ya yi. Shi yasa a cikin maganarsa annabi Yaqub din yace inna shaytana lil insani aduwwun mubin shi shaytan ga mutum lalle maki ne mai bayyana kiyayyarsa to dan haka a jiya idan ba a manta ba a darasin mu na jiya mun yi magana akan annabi Yusuf alaihi salam ya faɗa wa babansa cewa ya yi mafarki ya ga tauraro guda goma sha ɗaya, ya ga rana, ya ga wata, dukkaninsu sun faɗi sun masa sujada. A wannan lokacin ne babansa ya ce masa to ɗana, kar ka ba da labarin wannan ru'uya ɗin naka mafarkinka, idan ka ba da labarinsa, to za a yi ‘yan uwanka in ka ba su labari, kar ka gaya wa ‘yan uwanka, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. In kai musu haka fa yakidu laka kaida za su maka kaidi kurewar kaidi kamar yadda nake ce mana kamar yace a to babu me zai sa su ce mun haka ina ce mafarki ne ita inna shaytan inna shaytana lil insani aduwwun mubin tunda yayin wannan mafarkin baban ya gane cewa lalle hakika shine zai gaji gidansu kuma dama akwai soyayyar da take tsakaninsa da ɗan wato kasan haka ya ji yana kansa a ciki wanda aka ce dalilin yin wannan soyayyar saboda ganin a cikin gidan nasa a cikin ‘ya'yansa shi ne wanda Allah Ubangiji ya sa ya nuna masa hasken annabta a jikinsa. Saboda haka sai rika jawo shi a jiki don ya zama ya ɗabi'antu da ɗabi'u irin na annabawa kar ya bar shi yana yin rayuwa ordinary ta mutane gware ya jawo shi kusa da shi don ya zama ya ɗabi'antu da ɗabi'un annabawa amma ba wai ya so shi bane haka kawai dan baya son ƴan uwansa ko kuma ya so shi haka kawai bane dan son zuciya dan karka dauka Yaqub ya so Yusuf ne dan kawai son zuciya ko ko dan Yusuf ya fi su can halitta da can kama da can tsari a'a yana so ne ya dawo shi a jikinsa ya ɗabi'antu da ɗabi'ar annabawa shi yasa ya dawo shi a jikinsa su kuma sai suke ganin wannan abun a matsayin so ne a haka to dan to dan uwansa sai ka ce ah to in haka ne Yusuf ne ai ko to dan uwansa ko kuma fa Binyamin da aka ce ahabbu ila abina min na hada shi da dan uwan nasa shi ma amsa a nan wajen shi da tunda Yusuf shine babba a wata riwaya to kuma dan dan uwansa wanda yake shine shaqiqi duk inda zai za shi yana biye da shi to shi yasa sai zama liƙewar da Yusuf ya yi wa babansu sai ta sa shi fa Binyamin ya liƙewa Yusuf sai ake ganin cewa da shi da ɗan uwan nasa baban ya fito fiye da sauran. Wannan dole sai ka nemi wannan mahmal din ga Annabi Yaqub kar ka ɗauka a kamar ordinary irin yadda ake yi ne. sannan akwai wani magana wanda malamai musamman suna yawan faɗa suna cewa wani lokaci duk idan kana tare da malaminka ko tana ko kana tare da shehinka abin da ya kamata gare ka kai kokari kai ka haɓaka soyayyar da kai take cikin zuciyarka gare shi kar ka damu da sai shi ya so ka san da kake masa shine zai amfane ka san da yake maka yana iya zama maka matsala da kamar yanda san da Yaqub yake yi wa ɗansa Yusuf ya zame masa matsalar da ta sa sai da suka rabu da shi amma kai kai kokari ka ta haɓaka san kar ka damu da shi sai ya so ka a'a yi kokari kai ka ji san sana tsaruwa a ranka abin da ake bukata kenan wannan abin shine zai amfane ka to sai da Yusuf alaihi salam a Allah ya ci gaba da gaya mana aya yana cewa wa kadhalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith wa yutimmu ni'matahu 'alayka wa 'ala ali yaquba kama atammaha 'ala abawayka min qablu ibrahima wa ishaq inna rabbaka 'alimun hakim a wannan aya Allah yana cewa wa kadhalika kaga kamar yadda muka nuna maka wancan mafarkin kaga tauraro goma sha ɗaya ya faɗi ya yi sujada gare ka kaga rana da wata duk sun yi sujada gare ka to haka nan ne fa yaji ka rabbuka ubangijinka yake zaɓar ka wannan ya nuna manzon Allah sayyidina Yaqub alaihi salam ya gaya wa annabi Yusuf alaihi salam cewa Allah fa ya zabe ka wa kadhalika yajtabika rabbuka kamar yadda ka nuna ma wannan mafarkin ka ganshi haka fili tsaro tsaro rana da wata da taurari dukkaninsu wasu jikunkuna ne da suke alam ɗin da ba na mutane ba amma ya gansu sun sun ɗabi'antu da ɗabi'a irin ta alam ɗin mutane har sun kai goshi ƙasa sun jira gare shi duk sun fada a ƙasa sun gaishe shi da ma'anar sujada ɗin goshi aka kai ƙasa ko kuwa faduwa suka yi a ƙasa suka gaishe shi sun durƙusa sun gaishe shi su ma waɗancan ɗin wa rafa abawaihi ala al'arshi wa fadu lahu sujjada malamai suka yi duka ba kai goshin su ƙasa suka yi ba amma dai su sun durƙa har ƙasa sun yi masa gaisuwa irin ta ban girma to wannan bisa da haka Allah ya nuna wa annabi Yaqub cewa annabi Yusuf shi zai gaji gidansu annabkan nan da ta taho tun daga kan annabi Ibrahim ta zo kan Ishaq ta zo kan shi kansa Yaqub din to a cikin ƴaƴansa goma sha biyun nan ɗaya shi Allah ya zaba shi ne Yusuf alaihi salam to shi yasa sai ya jawo shi jikinsa da ya fara jawo shi a jikinsa me zai faru sai kuma ɗan ya zo ya ce baba ka bi mafarkin da na yi sai alama ta biyu ta ƙara tabbatuwa a gare shi to daga nan kuma shi kuma da hibra da ƙwarewa da wahayi da sanarwar da Allah ya yi masa inni a'lamu min Allah ma la ta'lamun din nan dai da yake fara to sai yace masa to kuma Allah a haka kamar yadda kaga haka haka nan ne Allah zai zabe ka a tsakankanin jama'a baki da wa yu'allimuka ya sanar da kai wani abu min ta'wilil ahadith daga tawili da fasara da bayani na ahadith zantuttuka wannan ta'wilul ahadith dinnan al ahadith dinnan wani kauli an ce wannan fasarar mafarki din shine wa kadhalika makkanna li yusuf fil ardi wa linu'allimahu min ta'wilil ahadith nan wa kadhalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith rabbi qad ataytani min al mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith to me ta'wilil ahadith to aka ce abubuwa da yawa sun faru a wajen na farko a cikin zaman da ya kurkuku ya yi fasarar mafarki kashi biyu ya fahi bai sijini amma ahadu kuma fa yasqi rabbahu khamra wa amma al-akhar fa yuslabu fa ta'kulu at-tayru min ra'si qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan kaga nan yayi fasarar mafarki a can baya ya yi magana wacce wannan maganar zahirinta ne yake bayyanuwa abin da ya gaya wa su waɗannan mutanen kafin ya musu fasarar mafarki yace qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bi ta'wilihi qabla an ya'tiyakuma dhalikuma mimma allamani rabbi wannan cikin abin da ubangiji na ya sanar da ni ne to wannan wa yu'allimuka min tawil hadis wannan abu aka ce tawil hadis shi ne wannan wasu ka ce fasarar mafarkin nan in fasarar mafarkin nan ne ka ga ya faɗe ta a nan wajen sannan kuma da aka je yi mata tambaya فأرسلون يوسف أيها الصديق وأفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع إزاق وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون فسيبان فسرا قال تزرعون سبع سنين دعبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعثرون أتكل قال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع إجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون sarki ya ce ya ga a saba bakaratin simanin ƙosassun shanu guda bakwai ya kulu hunna sab'un ijafun amma ga ramammu ke kasassu suna cinye su wa sab'a sumbulatin kudrin kuma ya ga zangarniyoyi guda bakwai kwarra koraye shar masu ni'ima a jikinsu sai kuma ya ce wa ukhara ya bisatin ya ga kuma wasu bakwai zangarniyoyin guda bakwai su kuma ke kasassu sai ce to menene yanayi a fasara mata mafarki aka kasa a ƙarshe ya ce a nemo a shi wannan wakalar lazi na jamin huma wadda kara ya tuna ba da ummatin bayan wani lokaci ya ce ana wani biyu kun bi tawili fa arsilun aka aike shi wajen yusuf ya je to ayyuha sidiku aftina ka mana fatawa fi sab'i bakaratin simani kotassun shanu guda bakwai ya kula hulla sab'un ijafun amma ramammuna cinye su wa aftina fi sab'i sumbulatin khudrin shine shi yasa shi yasa ce sab'i sumbulatin khudri da kuma guda bakwai a zangaryoyi guda bakwai koraye da kuma waɗansu wa ukara ya bita ko da waɗansu guda bakwai kuma su kuma ke kasassu to farkon abin da ya faɗa sai ce to tazra'una sab'a sinina da ba fasarar wannan mafarki shine za a yi yunwa ina mafita yace ku yi noma shekara bakwai kaga fasarar mafarkin Yusuf zai faɗi yadda za a yi mu'alaja a yi tiritin wannan matsalar da mafarkin aka hangowa ba wai kawai ya fasara mafarkin ya barka ya maka irin abin da ake cewa turin je ka mutu ko irin turin nan da ake in ana in ana koyon keke mutum yana yi ana rirrike mar ana rike mar ana rike mar to sai kawai da nan sai ce kawai to bari a mar turin je ka mutu kawai sai a kyale shi a kace shi ya tafi yayi fafar fafar ya faɗi da haka da haka da haka shine dai farawar kenan To wannan abun sai Allah Ubangiji ya ba wa annabi Yusuf ya fasara, bayan ya fasara kuma ya ba da mafita, ya ce za ku yi noma shekara bakwai, sab'a sinina da'aban ba ƙanƙautawa, amma fa ma hasattum abinda duk kuka girge fagaruhu fi sumbulihi ku bashi a jikin zangarniyarsa illa qalilan mimma ta'kulun sai dan kadan da za ku rika diba kuna ci thumma yati min ba'di zalika sab'un shijadun sannan bayan nan akwai shekaru bakwai da za su zo ya kunna ma qaddamtum lahunna wannan shekaru bakwai din za su cinye duk abin da kuka gabatar gare su wato kaman kenan wannan noman da kuka yi na shekara bakwai duk waɗannan shekaru bakwai din kuka yi ba shekara bakwai za ku yi a here ana jin yunwa illa qalilan mimma tu sai dan kan daga cikin abin da kuka samu kuka boye fa thumma yati min ba'd zalika amun sannan wata shekara za ta zo bayan nan wanda wannan shekaran fihi yughafun nasu a ciki za a taimaki mutane wa fihi yasirun hamma ƴaƴan itace za su yi amfanin da za a iya ɗiba ana tatsa yasiruna suna tatsa suna yin juice abinda ake nufi kenan annabi Yusuf ya gaya musu wannan mafarkin to tun anan annabi Yaqub ya gaya masa yace to haka Allah zai zabe ka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith zai sanar da kai fasarar mafarkin idan fasarar mafarki ne ta'wilil ahadith din idan kuma ba fasarar mafarki bane tawilul ahadith abinda ake nufi da tawilul ahadith shine abubuwa na ilimin wahayi da Allah ya yi wa annabawa kafin zuwan annabi Yusuf to Allah zai sanar da shi waɗannan abubuwa na ilimi na ilimin littattafan da suke cikin suhufi Ibrahima da littattafan da suke na annabawan da aka baiwa wasu littattafan ma daban ba wannan ba da kuma wani sanin ilimi na Allah wanda baya bayarwa sai ga wanda ya zaba a cikin bayinsa to aka ce shine tawilul ahadith din yayin da wasu malamai suka ce a duka biyun ma da wancan din da kuma fasarar mafarkin ma saboda haka cikin abin da Allah zai yi gare ka kenan wa yutimmu ni'matahu alayka kuma Allah zai cika ni'imarsa a gare ka menene wannan ni'ima din fasarar wannan ni'ima din a'a magana da ta zo gaba ita ce ta fasara ta wa yutimmu ni'matahu alayka ka kama atammaha wa ala wa yutimmu ni'matahu alayka wa ala ali yaquba kama atammaha ala abawayka min qablu ibrahim wa isa kama atammaha ala abawayka shi fasara ne ni'matahu alayka din wa yutimmu zai cika ta ni'matahu ni'imar sa alayka a gare ka wala ali yaquba da kuma iyalin gidan yaquba wannan itiraf ne kama atammaha ala abawaika kamar yanda ya cika ta ga iyayenka guda biyu min qablu tun kafin yanzu su waye wannan iyayen ibrahim annabi ibrahim wa ishaq da annabi ishaqa to kaga sai aka ce to me wannan ni'imar to annabta ce saboda haka Allah zai cika ni'imarsa a gare ka shine zai baka annabta da ka fito a cikin iyalin Yaquba to su ma Allah ya cika ni'ima ga iyalin gidan Yaquba da yasa ka fito cikin su zai cika ni'ima gare ka kamar yadda ya cika ni'imar a bisa ga mahaifanka guda biyu da suka gabata waye ne su Ibrahima da Ishaq da babansa da kakansa kaka shi ma matsayin uba ne ai inna rabbaka shi ubangijinka alimun masani ne hakimun kuma gwani ne kenan Allah ubangiji ya gaya wa annabi Yaqub alaihi salam ko annabi Yaqub ya gaya wa annabi Yusuf alaihi salam amma da sanarwar da Allah ya yi masa cewa annabi Yusuf alaihi salam zai tashi zai samu za Allah zai zabe shi zai ba shi ilimi zai ba shi annabta zai ba shi fasarar mafarki in mun dauki tawilul ahadith a matsayin fasarar mafarki wannan shine cika ni'imar da Allah ya yi a gare shi kuma duka baki da hakan din sun tabbata da annabi Yusuf alaihi salam na'am لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد كان في يوسف حقيقة يا كسن أتكين شأن النبي يوسف وإخوته da kuma ‘yan uwansa’ hakika akwai ayatun ayoyi lissa'ilin ga masu tambaya wannan ayatun dinnan haka ƙurra'u duka suka karanta shi da ayatun amma na gaya mana shi a ibnu kafir almakki shi ya karanta shi da ayatun shi ne kamar yadda nake gaya mana inda shafi yake magana akan cewa wa ya aba tifta haitu jalibni amirin ووحد للمكي آيات الودا يا أبتي دينن da muka faɗa ya abati hira yato a hada kaukaban to shi ibnu amir cewa yake ya abata haka yake faɗa shi kuma yake wa wahida lil makki ayatu wannan ayatu din da aka sa wa wahida an kadaita ta lil makki ga ibnu kafir dan makka kenan to shi ne wannan ayatun din shi sai yana kaɗaita ta sai ce laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatun lisailin haka yake karanta shi ayatun ba ayatun ba lisailin ga masu tambaya wannan kamar riwaya da ibnu jarir yake yi yana nuna cewa akwai waɗansu riwaya ana yin ta daga katada wata daga mujahid yana cewa akwai waɗansu wanda suka taso suka tambayi manzon Allah Yahudawa suka wakilta wakilinsu akan ya zo ya yi wa annabi Muhammadu tambaya akan ya ba su labarin wani annabi ne ya yi ƙaura daga Sham, ‘ya'yansa duka baki dai suka ƙaura daga Sham suka koma Misra, suka zauna a can Misra ya yi kuka don rabuwa da ɗansa har sai da hawayensa ya ƙafe koko idanunsa ya makance. ka ba mu labarin wane ne annabin waye kuma suwaye wane ɗan ne waye wannan kuma to shine Allah ubangiji yake gaya wa annabi Muhammadu ya masa wahayin suratu Yusuf complete ɗinta da baki ɗayan tafasil na kissar da suka duba a tawa suka ga yadda take haka take a can kawai bambanci ne na yare kuma ma har ma tafsir din suratu yusuf wanda aka yi na alqur'ani ya ma tuwaccan siyakin ya fi inganci ya fi kyau saboda haka abun ya ba su mamaki akan haka inda za su yi imani da anan za su yi imani har ma an ce wani ya tambaye shi to menene a hada ashara kaukaban din nan ka gaya mana sunayen taurarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in na gaya maka zaka musulunta yace eh zai musulunta manzo Allah ya gaya masa to duk da waɗannan abubuwan yana nuni akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka ce lisa'ilina da masu yin tambaya akan labarin Yusuf to wannan hakika ayoyi ne ga dukkanin masu tambaya wanda duk yake so ya tambaya to ga ayar da za ta bashi amsa kamar ka ce amsoshi ne ga duk masu tambaya amma sun zo ne da siga na mu'jiza aya ce ai manzo Allah bai taba karatu ba bai taba rubutu ba baya nazarin wani littafi na gaba baya zama tare da waɗansu tun da ya tashi yanayin shekarunsa ya tashi tukuna yana maraya ya tashi a gaban kakansa mahaifiyarsa yana da shekara mahaifinsa tukuna yana ciki manzala yana ciki da wata biyu mahaifin yayi wafati mahaifiyarsa manzala yana da rayuwa shekara shida ta yi wafati kakansa manzala yana da shekara takwas abdul muttalib yayi wafati ya dawo hannun baffansa abu talib haka ya fara tafiya abu talib ɗan kasuwa ne manzala yana da shekara sha biyu ya fara fita fatauci shine kiwon dabbobi shine kaiwa da komowa yana cikin wannan fataucin ne ya haɗu da matarsa ta farko sai da Khadija yana da shekara 25 ya aure ta daga nan wajen ya ci gaba da hidimarsa ta kasuwancinsa da kaiwa da komowa mutum ne mai aminci haka ya tashi bai samu wani damar da ma zai je makaranta ba shi yasa aka ce masa annabiyul ummi الذين يتبعون الرسول النبي الأمية شيء النبي أمي وند بايا كراتو بايا ربوتو أما وجن سشي مؤجزة duk lokacin da aka ce maka manzo Allah baya rubutu baya karatu ba cewa ake bai iya rubutu bai iya karatu ba a wannan maganar barin baki ne baya rubutu baya karatu haka ake cewa ai Allah haka yake masa wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin ولا تخطه بيمينك با ولا تستطيع أن تكتبه بيمينك با آآ ba haka ake cewa ba ba ba bai iya ba ba bai iya ake cewa ba baya karatu baya rubutu kuma wannan din a wajen sa mu'jiza ne wani wanda baya karatu baya rubutu sunan sa jahili amma manzon Allah baya karatu baya rubutu amma ya zo da ilimin na farko da na kai har lahira har aljanna sai da manzon Allah ya bada labarin ta ya bada labarin wuta ya bada labarin siradi ya bada na mizani ya bada hisabi ya bada nau'in kalar azabar da za a yi wa mutum da irin yanda zai konu da aljanna da za a bashi da ni'imar da za a bashi da shimfiɗin aljanna da abubuwan da suke kasan aljanna da ruwan da ke cikin aljanna da abincin aljanna da ƴan matan aljanna da masu hidima na aljanna duk sai bai bada labari ko bai taba karatu bai taba rubutu ba yace da ka taba karatu ka taba rubutu idan lartabal mubtilun masu so su karyata abin sai su karyata amma ne bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin ladina utul ilm wannan ayoyi ne bayyanannu muka sa su a kirazan mutanen da aka baiwa ne ilimi nazala bihi ruhul aminu ala qalbika ruhul aminu ma da ya saukar da ita kai a zuciyarka ya saukar ita kuna min almunzirin dan kai gargadin saboda haka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine albusi yake cewa kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyyati والتعديد في الوتن yace ai kurewar mu'jiza ta kare maka a cikin kaga ilimi na ban mamaki amma ya zo a cikin ummi kuma a zamanin jahiliya da kuma tsabar ladabi da sanin ya kamata a cikin wanda ya tashi a maraya saboda haka manzo Allah mu'jiza ce to shi yasa sai ba su labarin wannan kisa ta suratul yusuf baki ɗanta har abin da zai baka mamaki a cikin wannan abin idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana karanta masa alqur'ani sai ya rika yin sauri wasu malamai suka ce wai dan kar ya manta abin da aka faɗa Allah ya ce a'a ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما كما سنقرئك فلا تنسى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه القرآن ده بيتبع جيد بني أما أنا جاي مثلا شيء هاي حرشا سينا ثوري أنا بي شيما aka ce a dakata ne tukuna ya Muhammad bi a hankali bari ya rika gamawa sannan sai ai wannan akai saboda muna so ya samu sharrafa da wasaƙa din kaiwa da komowa da ya tsake shi ma muna so mu sharrafa shi da wannan innahu laqawlu rasulin karimin zi quwwatin inda zil arshi makin muta amma amin haka to nan dai wani lungu ne wanda gwara dai mu bashi a haka to saboda haka Allah subhanahu wataala ya gawa annabi Muhammad ya bashi labarin sa wa kadhalika yastafika rabbuka wa yu'allimuka min laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin wato ayoyi ne ga waɗanda za su tambaya kuma amsoshi ne ga masu tambaya na'am إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين إذ قالوا كتنا لوكة دا سكفة haka ba ake gaya manzala tuna lokacin da suka ce suka ce la yusufu yanzu yusufu wa akhuhu da ɗan uwansa su suka zama ahabbu ila abina minna ahabbu su suka fi soyuwa ila abina zuwa ga babanmu minna fiye da mu wa nahnu usbatun mu ko ga mu jama'a da yawa inna abana lalle hakika baban nan namu lafi dalalin wallahi hakika yana cikin shauki da magaji irin na tsufa mubin mabayyani idan aka ɗauki wannan dalal ɗin da ma'anar ainihin dalal ake nufi a cikin wannan maganar to da waɗanda suka yi magana sun zama kafirai saboda annabin Allah ne da ƴaƴan Yakubu nan da kafirai za su zama in ka ɗauke shi a ma'anar dalal ɗin da wannan dalal ɗin da innaka lafi dalalikal qadim in ka ɗauke shi da ma'anar dalal abinda zai baka kenan haka yake to kuma shi wannan dalal a alkur'ani yakan fito a waje biyu alal aqal minimum ya fito haka wato maximum din baka san iyakaci ba saboda ai sirri ne na alkur'ani amma a haka akwai wannan akwai dalal na fata bacewa kauce hanya shiga dawa mutum ya kauce hanya ya saki layi ya kauce saiti to sai ake mishi yana cikin dalal ya za cikin alqur'ani ga sunan da yawa ghairul maghrub da ghairil maghdubi alaihim wala me dalin to wala adallin din watatsuna wanda suka kauta hanya to kaga wannan kenan sannan akwai akwai inda dalal din nan yake zuwa da kaman wala qad dalla qablahum aktharul awwalin kaga bacewa ne wala kad adalla minkum jibillan kafira afalam takunu tajilun kaga wannan shi ma na facewa ne ata yayin da akwai dalal da yake zuwa a alqur'ani amma yana zuwa ne da siga na halaka da mutuwa ko da koyuwa da karewa a nemi mutum a rasa kamar inda Allah yake cewa wa qalu a idza dalalna fil ardi inna la fi khalqin jadid wannan dalalna din ba na kasa bane irin wancan nazarin magdubi alaihi wa rabbil dalalna in muka bace a ban kasa muka bace a cikin kasa mun mutu mun bata a cikin kasa inna la fi khalqin jadid za mu zama a cikin wata halitta daban to kana wannan shi kuma shi kuma da ban yake ko to saboda haka amma dalal ne duk dalal za a ce musu dan haka shi alqur'ani fa sai fa ka kukuta sannan ka sassamo waɗannan abubuwa in za ka ɗauki duk abin da kai ne ka ce ai kawai bari a'a to nan kuma ta wannan dalal din da aka faɗa a nan na shauƙi ne ake magana a kai ai irin sa ne Allah ya ce manzo Allah wa wajadaka zallan ne fahada na ce don tabbatar ake nufi kana cikin shauƙi eh kana cikin shauƙi ne mun same ka kana cikin shauƙi fahada sai shirye da kai gaya maka yadda za a yi abun a ga shi kenan sai ka tumbatsa ka daidaita aha da kana jazba sai kai suluki kenan to wannan shi ne abin da ake magana a kai saboda haka wannan ba Allah din kar ka ji ana gaya wa annabi irin wannan abin ka dauke ta irin wata a'a a bi a hankali annabi ne ake magana da shi annabin Allah ne Yaqub ne hatta kakansa annabi ne kuma ɗansa annabi ne sannan a tsatsonsa aka fitar da annabawa da yawa da yawa cikin su har da Musa kuwa annabi Musa dan muke san ba wasa bane a wajen to suka ce masa inna abana la fi dalalin mubin da a ce suna nufin wannan dalal din waccan nan sun kafirta anan to ba shi suke nufi ba suna cikin kana lalle babana yana ci lalle baban nan namu yana cikin shauƙin san ƴaƴa irin na tsofaffi mu bi mabayyani haka ina ta haka wannan normal ai haka wannan rayuwar take ai zan akai san amma ga wanda ya fara manyanta za ka ga san ɗan ya fi yawa musamman ma in ɗan irin Yusuf ne wanda baban ya hango abin da zai zama nan gaba dole ya dawo shi a jiki inna abana lafi dalalin mubin sun ce a Yusuf wa Abuhu dan uwansa Bunyamin kenan ahabbu ila abina minna mafi yawa shi af'alu tafdil idan yazo to yana yin ta'addi da abin da yafi daya ai kaga ba misali sai sai ce Yusuf kanu da Yusufu sai ce wa Abuhu amma sai ce ahabbu kaga ya kawo guda daya to af'alu tafdil ma idan yazo to ba dole sai ya zama abin da zai yi magana akan sa ba guda daya ne yana iya zama daya yana iya zama biyu yana iya zama fiye da haka haka ake yi saboda haka wannan dan uwansa da Yusuf da shi da dan uwansa sun fi soyuwa wajen babanmu fiye da mu wa nahnu usbatun mu ko ga muka waga usba daga goma zuwa sama wasu suka ce daga bakwai zuwa goma wasu kuma suka ce a'a in an kai goma za a ce mishi usba to koma dai haka ne aka ga sun kai goma wa nahnu usbatun kenan bisa ga haka a nan ya kamata a ce su ya fi so, saboda a tunaninsu na farko su ga su su su goma ringis, na gaya mana waɗannan shida na farko da shi Rubin, Sham'un, Yahuda, da Lawi, da Rayyalun, da Yashur duk mamarsu ɗaya. Sai kuma saɗakunsa guda biyu, ɗaya ta haifi Jan da Naftali, ɗaya ta haifi Ajad da Ashir kaga suna da hudu to su ma hudun suna bibiyar waɗancan manyan ne saboda haka duk ra'ayin su daya sai aka ce to yanzu tunda haka ne kaga in sun haɗu sun kai su goma kenan to ya za a ce ya fifita san biyu akan goma in yawan adadi ne ya za a ya fifita san yara ƙanana wanda ba ta iya yi wa kansu komai akan waɗannan manya wanda sun kawo ƙarfinsu su za su yi masa aiki in ma aikin ne? Ka da kenan a nan, idan da bisa ka abin a zahirance yake, da sai a ce su ya kamata ya fi so. To amma, shi kuma ba haka Allah Ubangiji ya tsara ba. Shi da suka me yin wannan abin, to lalle ko in dai ba magagin tsufa da ya lullube shi ba, to shauƙin son ‘ya'ya ne ya rufe mar ido. sai su suka ce haka su su goma haka suke to shi kuma annabi Yusuf da shi da dan uwansa sai suka ware su waɗannan su sauran waɗanda ba ɗakin su ɗaya ba ma su kuma suna tare da su ne a haka domin ba su da yanda za su ce kar a yi kaza ko kuma a yi kaza sai da duk abin da aka faɗa sai su ce ai shikenan me yasa suka ce qalu wato ra'ayinsu ne duka amma ai mutum ɗaya ne ya faɗa in qalu la yusufu ai alƙawarin yake ko to ba haduwa suka yi baki da suka ce Yusufu da shi da dan uwansa baban su ya fi son baban mu ya fi son su ba haka suka ce ba mutum da ne ya faɗa amma sauran duk suka yadda da ra'ayin shi yasa sai Allah ya ce musu qalu إذ قالوا ليوسف وأخوه أبو إلى أبينا منا ونحن نسقط إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف نعم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين to sai wani mai faɗa a cikin su yake uqtulu yusufa ku kashe yusuf aw itrahuhu ardan yaqlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin uqtulu yusufa ku kashe yusuf aw itrahuhu ko ku jefar da shi ardan a wani gari wannan ardan din ya samu nasban sa ne saboda zarafiya wato ku jefar da shi can wata ƙasa nesa da inda baban yake yakhlu lakum wajhu abikum dan ya zama fuskar babanku ta kadaitu gare ku duk sanda zai hanka ba zai ganshi ba sai ku zai gani saboda haka yau da gobe yau da gobe kun shiga ransa ya manta da Yusuf din wata kunu ku kuma yanzu ku kasance yin ba'dihi bayan kun jefar da Yusuf din ku zama qauman salihin mutane managarta ya zama baban ya rika jin daɗin ku kar ya zamanto kuna yi masa abin da bai dace ba wannan shine mitin din da suka yi ɗaya daga cikin mitin din da suka yi kenan ra'ayi na farko ku kashe shi wanda ya faɗi wannan tana iya yiwa ba shi ne yace a witra huhu ardan ba ko ku jefar da shi san wata ƙasa nesa yanda baban ba zai gan shi ba ko ko tana iya yiwa shi ne ya faɗa wannan audin duk ta sace wani daga cikin su yace uqtulu yusufa wani yace koko in ba kashe shi za ku ba ku jefar da shi can nesa koko wanda yace uqtulu yusufa din shine kuma yanzu ya dan sauko yace aritrahu ardan ko ku jefar da shi can wani gari can wata kasa yaknu lakum wajhu abikum dan ya zama fuskar babanku ta kadaitu gare ku abinda ake nufi wannan wai baban ya zama ku yake gani kawai kullum baya dan Yusuf ko kuma ku zama managarta a cikin bayi wannan haka suka yi duk sanda ka je an kawo wannan ra'ayin duk inda aka yi magana ta ra'ayi in yace qala kabiruhum to an ce rubiri ne inda aka ce qala qailun minhum ko kuma uqtulu yusufa ko kuma qalu ya abana malik duk irin waɗannan maganganun to an ce shi kuma ɗaya daga cikin su ne su uku waɗannan su ne masu su ne wanda al'amari yake hannunsu su rubin shine babba akwai shamun akwai yahuda yahuda shine mai ra'ayi yana da ra'ayi sadiki wato yana da mafi yawan in an ji magana ta tausasawa to shine shi kuma ya kawo da ita dan a wata riwaya da ake yi daga cikin dai irin riwayoyin da ake na hikayar Yusuf ana cewa da za su tafi ya zo ya ce mai yahuda din ya ce masa to kaga kai kai ne dan kai ne kai ne nake ganin kaman ka dan fi su sanyin hali na danka shi gashi a hannunka idan ya tafi ya tafi ka rika daukar sa kana dorawa a saman kafadarka saboda ka tausaya masa ba zai iya tafiya ba kuma sannan aka ce Yaqub duk da haka sai da ya raka su kamar wajen tafiyar kamar wajen mil biyu can da za su tafi jaddawa aka tafi za a je farauta za a je kiwo a ɗanyi 'yan wasa shi ma ya dan ware kafafuwansa ba kullun yana tare da kai ba to haka aka ce da ya tafi da shi yana sabe da shi har yana sabe da shi aka ban kwana da Yaqub to Allah ya kiyaye Allah ya tsare yawa aka bye bye bye bye aka juya ya bada yana juyawa ya sako shi duguna ya fadi ya wani tsala ya tashi ci tashi da kafafuwanka ya sun masa abubuwa na wulakanci wanda shi sa ake gaya maka waɗannan abubuwan da suka yi din baya yiwuwa a ce annabawa sun yi shi na farko shine ba su tausaya wa ɗan ƙaramin yaro ba wanda yake buƙatar a tausaya masa ba su tausaya wa tsoho ba wanda yake buƙatar a tausaya masa balle kuma tsohon babansu ne balle kuma baban nasu annabi ne shi kuma yaron da ba tausaya wa ɗin ba ai ko ba komai shi ma annabi ne zai zama nan gaba dan haka ko da bata bayyana gare su ba shi Allah in an yi mar hakan Allah baya sai ya yi fushi saboda an taɓa mar kayansa saboda haka shi sa aka ce kai mutanen nan dai mu dai basu akan ba annabawa ba ya fi mana sauki amma dai salihai ne amma sun samu daujewar digadigai ne sun kuma samu hasada ta yi mamaya a tare da su hasada tana yi irin wannan abun sai ta makantar da mutum zuwa ga abu shi ne hasada wai abun da yake so abun da kake da shi don da yasa Allah ya baka shi ne abun da ke faruwa a ciki don me yasa zaka zama kana haka kuma kullum abin da nake magana kai idan ka samu abun duniya wani ma hasada inda zai ta kokari wannan abin ya fita daga hannunka din ba shigowa zai hannunka ba in ba Allah ne ya kaddara zai shigo ba saboda inda zai shigo da ya shigo kafin ya zo hannunka ko kuma da ya zo na kan shi Allah mai arziki ne ba arzikinsa baya karewa ma inda kun yanfadu wa ma inda Allah ba inna hada la rizquna ma lahu min nafad baya karewa saboda haka dan ya baka ya bani ya bashi ba zai kare ba bani ba zai hana baka ba baka ba zai hana bani ba dan ya bani ya bashi ba yana nufin kai ba za ka samu ba to sai mu dauki abin a haka amma hasara sai ta lindike mutum mutum ya ta kokari ana hasara a bangaren ilimi ana hasara a bangaren dukiya ana hasara a bangaren mulki duk ba zai canza yanda Allah ya niyya ba sai dai kawai ya kara wa abin ma sauri shi ne ai to waɗannan dai haka ƴan uwa annabi Yusuf alaihi salam suka yi magana akai na'am suka ce a jefar da shi wani can wata ƙasa ko kuma sai ku zama mutanen kirki bayan sa na'am نعم قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين الله مدوكين تركيته قال قائل منهم sai wani mai faɗa daga cikinsu sai ya ce, La taqtulu yu ku ɗauke ta, kar ku kashe Yusuf, wannan uktulu Yusuf da aka ce, to ku cire wannan uktulu Yusuf ɗin. La taqtulu Yusufa, kar ku ce za ku kashe Yusufa. Amma dai da kuka ce a witra huhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum, to wannan da da wannan ra'ayi. La taqtulu Yusufa kar ku kashe Yusufa wa alquhu ku je ku jefa shi fi ghayabatil jubbi a cikin rijiya can ciki za mu zo kan magananta yaltaqihu ba'du sayyarati wani daga cikin sashen matafiya fatake yaltaqihu zai iya tsintarsa to wannan ne yake nuni akan cewa yana dan kankani aka jefar da shi in kuntum fa'ilina in ya zama ba makawa so kuke sai kun raba shi da babansa to ku yi wannan yafi shi ma ku haƙura da shi ku iya haka ma yafi to wannan shi ne abin da aka yi a qala qailun minhum la taqtulu yusufa to an ce wannan qailun minhum din nan yahuda ne shi ne ta a'a kar ku kashe shi kar a kisa amma dai a jefa shi a rijiya aljub sunan rijiya kenan amma in ba a ɗaure bakinta ba in ba a ɗaure bakinta ba sunanta jib in an ɗaure bakinta ta koma bigir to saboda haka ita irin rijiyar nan ce ta jeji bakinta ga nan wagaga haka gaya din kuma da aka ce kaga shi na tu yana karanta shi da haka shine shine shine inda shafi yake cewa wai gayabati غيابة في الحرفين بالجمع نافع نافع a wannan gurabe guda biyu harfai ne da nan da waccan ta gaba to dukkaninsu ga ya bati yake cewa ga ya bati fil harfaini bil jam'i nafi'un nafi'un yana karanta ga ya bati din nan da jam'i a guri biyun da suka zo to shi ne duk sai ce ga ya bati shi ne ya nan wajen sauran ƙura'u duka ga ya bati suke cewa da haka ina ga musafin ku za ku ga saboda hafsun an asu ne ga ya bati ya ce duk haka ƙura'u suka ce haka yake karanta shi to shi ne sai yake cewa a to daga nan kuma sai ya ce wa ta'amanuna lil kulli yukhfa mufassala wajen la ta'amanna din nan yayi nuni akan cewa akwai inda ake karanta shi malaka la ta'amanuna ma laka la ta'manna akwai ma laka la taimanna ala yusufa amma taimanna baya cikin wannan akai amma ta'manna duk haka suka yi ittifaki a kansa shi ne shine sai ce wa ta'manuna lil kulli yukhfa haka ake yin ikhfa'in nunin din daya a cikin daya ayi idgamin ta shine abinda ake ake cire wannan shaddar a cikin sa a shigar da wannan a ciki shine ake ce ma ishmani sai ce la ta'manna ala yusufa to wannan yana can gaba a ƙarashin baitin ne dai shi da sai yake cewa a wa alquhu fi ghayabatil jubbi ku jefa shi a cikin can cikin rijiya ghayabatu ghayaba in an ce ghayabatu kulli shay'in ghayaba na kowane abu abinda baka iya hangowa daga nesa saboda haka da aka faɗe shi tare da rijiya da ana iya cewa wa alquhu fil jubbi koko wa alquhu fil ghayabati duk kowane zai dauki ma'anar kowane a inda ba za ku iya gani ba sai aka ce ku jefa shi a cikin rijiyar da ba za ku iya hango shi ba shi ne gayabatul jubbil rijiya inda ba za ku iya hangowa ba gayaba inda ba za ku iya gani ba jubbi rijiya to ku jefa shi a rijiyar da kuka tabbatar da ko ku kanku ba za ku iya hango shi ba amma tare da fata yanka ku babu sayyarati ta iya yiwa wani bangare na matafiya ya tsince shi in kuntum fa'ilina in ya zama ba makawa sai kun raba Yusuf da babansa to ku yi haka ma ya isa ba sai an kashe shi ba to sai aka ce to eh wannan ra'ayin yayi wannan ra'ayin yayi a haka yayi eh yayi to shikenan sai menene mataki na gaba to a je wajen baba na قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون suka ce ya qalu sai suka ce ya abana ma laka la ta'manna ala yusuf wa inna lahu lanasihun ya kai baban mu ma laka me yake damun ka ne me yasa la ta'manna ba za ka abintar da mu ba shin in maka ma'anar sa asalin shi la ta'amalu na ne me yasa ba za ka amintar da mu ba ala yusufa a bisa yusufa wa inna lahu lanasihun mu ko ga mu mu ba su yin nasiha ne wallahi a gare shi ai kaga akan suna da kokarin rantsuwa in qalu la yusuf wannan lamun din ma da aka fara a baya ai an ce tawfi'atu lil qasam ne saboda wai ta share fagen za a yi rantsuwa ne ka gani saboda haka suka ce anan a me yasa ba za ka amince da mu gare shi ba ka amintar da mu akan samana ka ba mu shi mu fa wallahi masu nasiha ne gare shi za mu kula da shi za mu za mu kiyaye shi za mu bar nasiha na'am نعم أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون sai ce suka ce masa arsilhu ma'ana ka sake shi ka aike shi tare da mu gobe ma'ana gadan gobe yarta'i zai je shi ma yayi kiwo wa yal'ab kuma yayi wasa irin kalar wasa wanda ya dace da mu wa inna lahu lahafizuna mu kuma za mu kiyaye shi za mu kula fa da shi kwarai da gaske ba za mu bari wani abu marar kyau ya same shi ba arsilhu ka aika tare da shi ma'ana tare da mu gadan a gobe yarta'i wa yal'ab yarta'i wa yal'ab narta'i wa nal'ab narta wa nal'ab yarta wa yal'ab duk tafiya ce yarta'i wa yal'ab haka na ya karanta arsilhu ma'ana gadan yarta'i wa yal'ab kaji haka ya yanzu to haka na ya karanta ibnu kathir yace arsilhu ma'ana gadan narta'i narta'i wa nal'ab shi kuma haka ya karanta البصري أبو عمرو ده ابن عامر الشامي سوق مسكة أرسله معنا غدا نرتع ونلعب وإنا له لحافظون سوق مسكة كوفة قاسم ده كسائي ده همزة الزيات سوق مسكة أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون شفاء كذا wannan ɗinku musafinku yarta wa yal'ab yace ko haka ne to haka suka ce ɗan kufa haka suka ce haka kira ta ce a safiya narta'i wa nal'ab ibn kathir yarta'i wa yal'ab nafi'u narta wa nal'ab abu amr da ibn amir sai kuma yarta wa yal'ab kisai da hamzatu da asim haka suke to sai ce to wannan ka aike shi tare da mu gobe ya da wannan wasan narta'i ma yi wasa wa nal'ab mu yi wasa narta'i mu kiwo wa nal'ab mu yi wasa irin wasan da ya dace ai haka ya kamata ga babban mutum mutumin da ya tashi daga cikin gidan annabta ya tashi da aka dai lallashi baban aka kallame shi da magana dai ya to amma ga ansa da ya ba su نعم Mhm.
قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون ni yace ni ba in ji annabi yaqub inni la yuhzinuni hakan yana bakanta mun rai an tazhabu bihi ku tafi da shi ba na so ya nesa da ni shine matakin farko na biyu wa akhafu an ya'kulahu dhibu wa akhafu ina jin tsoron an ya'kulahu dhibu duka haka suka tafi tare da shi in ban da wata riwaya ta daga nafi'u wata ita warshi ya dauka wa akhafu an ya'kulahu dhibu amma kaga shi kansa kalun zibu yace ai eh to azibu haka da tsoron suka faɗa wa akhafu an ya'kulahu dhibu ina jin tsoron kar kura ta cinye shi wa antum anhu ghafilun wawu din an ce wawul hali ne wal hal yanda halin yake kuma antum anhu ghafiluna ku marafka ne daga barin sa ko kuwa alhalin lokacin da kurar za ta yi cinye shi dai ba ku sani ba kurrar kana kun gafana kuna can kuna wani abu daban to anan malamai suka ce akwai ma hadisi da yake cewa kar ku rika duk da mursalin hadisi ne yana cewa kar ku rika yi wa mutum lakkana masa abin da zai faɗa abin da duk bai sani ba ku bar shi innocently bai sani ba kafin annabi yaqub ya ce wa akafa an yakula huzibu ƴaƴansa ba su san cewa kura tana cinye mutane ba ba su sani ba saboda ba ganin kura ta ci mutum ba amma an sai ce wa akafa an yakula huzibu sai ya tuna musu kenan ya ba su like shine maganar nan da ake cewa wai wani mahaukaci ne yana tafiya sai wasu yara suka gan shi suka ce da wannan mahaukacin shi kama baya ma duka kowa baya zagin kowa sai ta to ai kun tuna mun ai to sai ya dauki dutse ya bi su da gudu saboda haka da da babu magana tunanin aka sai da a sun ce shi mahaukaci ne oh ashe mahaukaci dukan mutane yake da binsa a guje bai sani ba yana tafiya haka salin alin a ai ba a hauka kenan to bari ai haukar sai ya bi su to shi yasa suka ce bisan da wannan ba aka ce da annabi yaqubu alaihi salam azaniya ba ta sa ya faɗi labarin kura ba da kura ba ta zo cikin lamarin ba amma da yake kuran nan kaga suna zuwa ko suka ce fa aka lahuzi ai ko kuran nan da kai magana ta cinye shi haka to shine sai sai ni dai abun yana bakanta mun rai na farko an ta zabu biyu ku tafi da shi na biyu ina jin tsoron an yi akula huzibu wani kauli an ce wannan azibu din da yake wai yayi alkunya ne da su ina jin tsoron kar ku kashe shi wai sai alkunya da kura wai su yake nufi su ne kurayen matan su to amma kuma annabi yaqub in su ne kuraye ya za kuma ka ba su danka su shiga jeji da shi su shiga dawa da shi saboda haka wasu kace to ba wannan bane kurar ce an ce wai kasar inda za su nufa din yana da yawan kuraye sai ji tsoron tun da ga wani abu wanda ke faruwa tun da har dama yana jiyan tsoronsu da Yusuf tun da ya ce la ta kasu su ya ka ala ikwatika sai ki nuna ka kai da to ai ko komai zai iya faruwa dan haka yace to dai wannan kura dai a ina jin tsoron ka ta cinye shi a ku kuma gashi kun rafkana daga barinsa na'am na'am قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون قالوا سيسكة لئن أكله الذئب إذن كورا تسيشي ونحن عصبة يندمك توقعنا كارفا فاني فمالا متانين ما سكر جيني ما سكر تنجكي ما سهيبا ما سكر فسكا ما سنقوة كبير حسنة تللي بمصري تللي بمصر زوجيا amma ba wai kar ka dauka ordinary mutane ne to kawai da suka tafi a a wa qafu an yakula huzibu wa suka ce la in akala huzibu in ko kura ta cinye shi wannan uskutin yanda muke mu tawagan nan inna idan la khasirun ashe ko mun yi asara a ce dai dan karamin kanin mu mu zo ga mu mu goma rangama rangama kura ta zo ta dauke wannan da daga cikin mu ta cinye shi a ai kuma asara ai abun kunya kuma wannan ai mun yi asara a ce kasa kare karin mu a ba zai yi ba a ce ko haka za a yi eh to amma dai kuma lokaci yayi a nan wajen amma dai yanzu dai suna dai tattaunawa dai za dai su tafi da shi din insha Allah gobe za a shiga dawa kuma sai a ga kuma ya za a yi kare da shi insha Allah alhamdulillah na'am
irin da ake kamar na tarihin annabawa ko irin yakin da To, eh, na farko a ciki akwai inda za a iya cewa ya halatta, akwai inda za a iya cewa bai halatta ba. Inda za a ce ya halatta idan ana yi ne saboda wa'azarwa da ba da labari ga yara masu tashi, young generation, su kalla, su ga yanayin yadda abun yake, sai ana yi musu shi a bisa ga hanya ta fahimtar da za su iya ganewa hanyar da za su iya gane ta, to wannan babu laifi, sai dai a kakkaucewa waɗansu gurare, kamar misali nuna kamannin waɗansu din, kamar annabawa din, akwai malamai da yawa da suke cewa wannan bai dace ba, bai kamata a nuna wani ba a ce shi ne ba, sai dai ana iya ko kamar yadda suke rika fuska ko kuma a rika ba da labari a ce sai wane ya ce kaza da kaza da kaza da kaza. Sauran kuma a mazaje ko kuma sauran actocin da suke cikin fim din su kuma sai a nuna su in an zo wajen shi kamar babban mutum kamar irin su Yusuf din sai sai Yusuf yake kaza yayin da wasu kuma suka ce a babu laifi amma dai ya zama an samu madogara akan kissar akan abin da musulmai suka suka a musulunci ya zo da ita ba wacce take tatsuniyoyi ba ba kuma irin maganganu na wannan ba na na Isra'iliya ba. Na? A, na yakin tabuka ai wannan tatsuniya ce aka yi wannan ai. Haka, ai mun gaya mana tabuka shi kansa ba ai, ai ba amma yi faɗan ba ai. Amma an nuna kamar shi ne yakin da ya fi kowane yaƙi wannan a kai. Kuma wani abun mamaki jarumin da aka ce ya je yakin tabukan ya yi wannan sara ya yi shi ne sai na Ali. Kuma wani abun mamaki shi ba a ma fita da shi tabuka ba a Madina aka bashi. Ni shi ne na yi sama ni abin da har yanzu yake min mamaki kenan. ya aka wanda bai je ba wai kuma ya zama shine jarumi a wajen ni to wai ya aka yi ne wannan abu ni na jin ko ko dan kaɗan ma ba kawai ana cewa tabuka suka ji abun wani irin wani abu kamar wani takobi eh to wani gangamin abu haka kamar wani karfe to suka shi ne kawai sai aka aka gini kisra a kanta amma sai da Ali bai je tabuka ba kuma ma shi ma manzo Allah da je ba a faɗa ba fa shi din ma ba a faɗa ba da suka ji manzo Allah ya ga suka nutsa can cikin kasar su suka ƙara suka tsere shi ne fa saboda haka a nan kenan za mu ce waɗanda suka ce a ba komai za a iya yi sun ce amma a kaucewa nuna shakhsiyat waɗanda suke da ƙarfi wato manya kamar irin misali su Yusuf din sai a rika cewa sai Yusuf ya ce kaza da kaza da kaza ko a nuno murya ba a jin maganarsa da za a yaka suka ce da ya ci wasu suka ce a'a ko da za a nuna fuskar tasa ba komai amma a samu mutum mai cikar halitta wanda babu naqsu a tare da shi kuma sannan ya zama maganar da aka dogara da ita din magana ce mai tushe mai asali ba wacce aka ɗauko ta daga Isra'iliyat ba waɗannan a cikin waɗanda suka ce za a iya yi kenan wajen bangaren da zai iya yi amma idan kuma an yi abun fim din ne dan a yi ƙoƙarin rage daraja ko reni ga wannan mutumin da aka yi abun dan shi wato kamar a ce misali tarihin annabi Yusuf amma an yi ne don akwai wanda Yahudawa suka yi wanda shi ma za ka gan shi yana yawo amma kuma akwai maganganu na ƙarya a cikin kusa to in an yi don a yi muhawala na tamfis ne ga martaban sayyidina Yusuf alaihi salam to wannan abun bai halatta a rika kallonsa ba amma in ba wancan niyyar bane to ba laifi za a iya yin kallonsa amma bisa ga waɗancan sharuɗan da waɗancan malaman suka gaba suka faɗa a gaba wallahu ta'ala a'lam amma ni abin da nake gani shine a zo wajen malamai su koya wa mutum tarihin annabi Yusuf daga alkur'ani ya iya na alkur'ani din tukuna ya huta daga wancan kallace kallacen shi kenan kawai ya kalli wani abin daban ba wannan ba ya amma ya san tarihin a alkur'ani yadda alkur'ani ya faɗa so wannan kuma shine amma dai aka ce in an yi shi dan kokarin a koyar da yara suka ce babu laifi amma sai a kauce ma waɗancan abubuwan da muka faɗa ga waɗanda suka ce ba laifi din haka suka ce waɗanda suka ce da laifi kuma suka ce domin ana iya samun na banza kuma yana iya yaduwa a kasa mayyazewa wane ne na kirkirin wane ne na banza wallahu ta'ala a'lam alhamdulillah اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتكينا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا طالبا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك ربا ولنا فيها حسنة إلا قضيتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.